شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da za mu tashi suratul mulk yau muna ranar ta laraba sha shidda da wata na muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi da ɗaya da watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabarakan ladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wata'ala yake cewa tabarakan ladhi biyadihi al-mulku sarki Allah madaukakin sarki wanda mulki yake hannunsa alkhairansa da albarkokinsa sun yawaita wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai alladhi khalaqa al-mauta wal hayata sarki Allah ta'ala sarkin ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jaraba ku ya ga wane ne a cikin ku ya fi kyan aiki wa huwa al-aziz Allah shine sarki mabuwayi wanda ya gagari kowa algafu wanda yake mai gafara malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce Allah ya khalaqa al-mauta wal hayata ya fara da mutuwa kira wani ana faɗakar da mu ne da cewa rayuwa ta hakika sai bayan mutuwa wani rayuwa da ake a nan duniya ba a wuce rayuwa ta hakika ba rayuwa ta hakika wani ɗan adam zai yi ta sai a rana ta gobe kiyama wani rayuwa ce babu irin rayuwa irin ta kuma rayuwa ce tabbas rayuwa ce ba mai karewa ba sau da haka kenan shi yasa a gabatar da mutuwa sannan aka faɗi rayuwa bayan ta bayan haka sai ce da ya wuri wa kum ayyukum a hasanu amala don ya jarabe ku ya ga waya fi kyan aiki bai ce ba ayyukum aksaru amala waye yawan aiki domin yawan aiki a wurin Allah ba komi ba ne fagaluna ila ma amilu min amali faja'alnahu babban mansura idan aiki bai yi dace da karantarwa ba ta alkur'ani da suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi dan Allah ba ba abin da za a samu komi yawansa amma aiki in dai an yi sa karkashin karantarwa ta alkur'ani da suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komin kaɗan insa to a gurin Allah ba kaɗan ba ne sakamakonsa yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kenan kyan aiki ake so ba yawan aiki ba duk yawan aiki idan bai daidai ba to ba shi da yawa babu shi don ba a sami komai ba amma kaɗan a wurin Allah ba ta zama kaɗan inda an yi nan shi kuma an yi ƙarƙashin karantarwarsa sai Allah ta alake cewa Allah ne halaka saba a samawatin ibaka Allah ta'ala shi ne sarkin da ya halitti sammai bakwai ma'ana rihi bakwai. Sau da a cikin Alƙur'ani idan mun diba za mu ga ana yawan zuwa da misali akan sammai da ƙasai. saboda ɗan adam a cikin abin da ya gani da idansa wanda baya shakku a kansu wanda ya gani a zahiri to babu wanda ya kai girman samai da ƙasa amma in ba nan haka ba sama da ƙasai ba su kai komi ba a wurin kursi shi kuma kursi girmansa bai kai komi ba a wajen al'arshi sau da haka kenan ana kawo misali ne da abin da mafi yawan ɗan adam ya sani ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ce ba za ka gani ba wajen halitta ta Allah wani abu na sakani yanzu ka riba ga saman nan duk girmanta da yadda take amma ina ka ga wani saɓani ko wani bambanci ko ina duk abin da ka gani ana a can ba shi in ba Allah ba wake irin wannan aiki ga girman amma ba abin da ya tokare ta in ba Allah ba wake irin wannan aiki shi yasa Allah ta'ala ke kawo misali yau dukkan mai hankali idan ya tsaya ya kalli sama da girmanta da yadda take ya kalli ƙasa ya kamata ya san da cewar wannan aiki ya fi ƙarfin ɗan adam ya fi ƙarfin aljan duk wani wanda ka sani ba fi ƙarfinsa dole ka sallama da cewar wannan aiki in ban da Allah ba mai yin shi ya fi ƙarfin dukkan wani mai aiki kuma ya sha babban da aikin kowa aiki ne wanda babu matsala a cikinsa babu tangarɗa duk wani aiki da ka sani ba na Allah ba za ka samu tangarɗa mai yawa a cikinsa farji albasara haltara min hoto Allah ce ka sake kallo mana ka medo kallonka ka kalli sama ka ga wai akwai wata tsaga a sama yanzu ka riba ga ɗaki za a yi zo a yi beton a yi zubi a yi komi ɗan ƙarami ba bai kai kan komi ba zuwan ma ba wani mai kauri ba amma in ka zo sai kaga tsagogi a ko'ina amma ka kalli sama Allah ce kaga wata tsaga babu tsaga in ba aiki na Allah ba shi irin wannan aiki su marji ilbasara karratai ne ita sannan ka sake dawowa da ganin naka dai ka limka shi ma ka kalla ka tsaya ka diba ka gani shin za ka ga wani abu na tsaga ko wani abu na tangarda ko wani abu na bambanci Allah ce idan ka sake kallo ka kalla dai yankalin ilai kalbasa mukhasi'an ya ce ganin naka zai juyo a kaskance bai ga abin da yake so ya gani ba na aibu wa huwa hasir gashi kallon naka ya dawo a kaskance kuma a yanke wanda bai gaba duk abin da yake so duk wani abin da ke fata ya gani wanda zai ce ga inda ya ga kuskure haka zai dawo ba zai gani ba to wannan aiki yana nuna mu da cewa aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sha babban da aikin kowa kuma ba aiki bane zaka dauka irin yadda dan adam ya sha wahala ya yi shi a duk abin Allah ba wani abin da yake da wahala kada abin da ya so ya kasance kasancewa zai na'am
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم بهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, Wala ƙarzayyar na sama'ar duniya bi masabiha. Hakika mun yi wa sama ta farko ado da tarmamu, da ka kalli sama, ka kalli tarmamu musamman idan mutum yana karkara. Can babu wuta ce abubuwa da suke hana ka ga tarmamu a fili. Da ka ɗaga kanka za ka ga tarmamu gwanin kyau sun wa sama ado. Allah ce mu ne muka wa sama ta farko ado da tarbamu waje annaha rujuman da shayatin muka sanya wannan tarmamu abin jehewa shaidannu ne masu neman ƙoƙarin sauraron abin da mala'ikai suke faɗa a sama kenan kaga bayan an yi ado da su kuma sun zamanto abin jehewa shaidannu wa'atanna lahum azabar sa'i Allah ce kuma wannan shidanu mun tanada musu rana ta gobe kiyama azaba ta wuta azaba mai kuna azaba ta kuna ita ce azabar sa'i to Allah ya tanade ta ga waɗannan shidanu wanda suke kafirai a nan idan muka riba sai muka an ce walakar zayyar nan sama a duniya mai masabiha kuma aka ce waje an naha rujuman da shayatin sai aka faɗi abubuwa guda biyu na sama na tarmamu tarmamu abu na farko an yi su ado don sama na biyu an yi su don ado an yi su don jehewa shiganu abu na uku sai hukuma suratun nahl Allah ce wa alamati wa bin najmi ya cutar. An sanya su alama ne wanda mutum idan ya kalli tarmamu da dare zai ce tarmamu kaza mutu yar kaza ya na dare ke asuba ta kusa. Ko kuma na lokaci kaza ko kuma in kana tafiya a daji ka ce in ga kana tarmamu kaza kana kallon shi ka fuskanci gusul ko gabas ko yamma ko arewa. To wa'annan abubuwa guda uku su ne hikimar da ya sa aka halicci tarmamu. babu wani na gaba kenan abubuwa guda uku wanda Allah ya zana su a cikin alkur'ani mai girma to waɗannan abubuwa su ne hikimar da yasa aka halittar da saboda haka duk wani abin da za a yi da waɗannan talbamu wanda ya sha bamban da wanda ya sha bamban da wa'annan abubuwa guda uku to sai dai ya koma bokanci gane ku kenan duk wani abin da ya saba wa wa'annan abubuwa guda uku mutane suna abubuwa da yawa akan tarbamu to wannan kuma an mutar da shari'a shi dai Allah dai wannan abu uku shine na tarbamu ado na sama a jihin shidannu su zamanto alama ko ta dare ko ta tafiya a dashi amma an ga ana cewa tarbamu kaza hoto babu alheri to an koma kuma dabo da sihiri tarbamu kaza tsaya zaka ga ruwa mai an shiga ƙarya kuma so da haka wannan shi ne hikimar da ya sa Allah ta'ala ya halicci waɗannan tarbamu to Allah ta'ala yake cewa walilladhina kafaru bi rabbihim azabu jahannam yace naga waɗanda suke kafirai wanda suka kafirce a ubangiji su Allah ta'ala azaba ta wutar jahannam wa bi'sal masir tidda makoma ya zama to wuta ce makoma ta zama wuta ce rana ta gobe kiyama to makoma ta yi muni bayan Allah nagar suna cikin aljanna suna cikin gidan aljanna mutum yana tashi sama sama in sama tashi da su yan aljanna sama suke tashi abubuwa na jin daɗin da ya wuce duk tunaninka yan aljanna suna shigo gidan aljanna ana musu tare matansu na aljanna suna tarro su da yaran da aka halice su don yi musu hidima suna can suna hutu suna cikin jin daɗin da babu jin daɗi ne shi amma shi dan wuta yana cikin gidan wuta Allah kare ana cikin azaba Allah kare sai Allah ta'ala ce iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan idan aka jeho yan wuta cikin wuta to za su rika jin wani irin ruri wani irin ƙara mai tsanani irin ƙara na ƙirjin jakki kun sai idan jakki yana ƙara za ka ji yana wani ruri a ƙarshe kun yi wani abu da ke fitowa daga ƙirjin shi to haka wata take wannan ƙarar da take na hushi ne tana hushi akan kafiri tana ji ne kaɗai a jewa mata shi ta kakkarya shi shi sa a ce shi sami ula shahikan wahiyar tafu tana tafasa abin ya wuce duk tunani mai tunani Allah kare mu domin azaba ce wanda ba wanda zai iya ɗaukar wannan azaba Allah zama tsari da ita takaru tamayyazu min al-ghayz Allah ta'ala ce wannan wuta kushin da take da kai akan kafirai ya kai tsananin zafin ta yasa ta ciccire ta watsa ita da kanta kamar yadda ko gabon ai bala'in shi ne ke sa ya watse ya ciccire ko to kamar ita ma da tana cikin da ta ciccire don ba a bata damar hakan ne ba kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jewa wuta jama'a domin ita wuta ana kawo mutane jama'a jama'a ana zuba su kuma da Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma guruf aka jefa su wuta za su tsinewa wanda suka tarbi a gidan wuta babu mutunci ko wanda suka haɗu a nan duniya suka yi tabar gazal aka yi su wutar tare su da kansu babu mutunci tsakaninsu a gidan wuta ba wanda yake da alaka da wani kowa tsiniya ko aiki ba gida bane da mutunci gida ne da walakanci ba mai daraja a gidan wuta ko kwara ɗaya babu tsoho babu yaro a gidan wuta babu mai daraja babu talaka babu mai kudi ba kowa lantacce ne Allah kare mu kowa tsino ake da juna to me yasa mutane za su zama to jama'a jama'a a nan duniya ake aiki gurup gurup yanzu misali wannan mutane suke zaune a cikin masallacin ne idan ka diba yau ka gani in ka diba darasin da aka yi na goma mafi yau za ka duka mutane a zaune kenan group da take haduwa akan aiki na ne aiki na alkhairi to yanda kuke haduwa akan aiki na alkhairi wasu haka suke haduwa akan aiki na sharri wasu za su gamu akan sata su yi kungiya ta sata wasu za su haɗa kungiya ta danhura mai kun sani ko alika waya ana danhurar mutane wasu za su kulla kungiya ta tsahi da bokanci wasu kungiya ta sako na Allah wasu yan shan giya da wasu yan cata wasu yan sai da kwaya wasu yan kashe mutane wasu ma satar mutane su yau shi dan adam yake sata an yi kungiya to me zai hana ranar kungiya ma ai kungiyar za a gama su a musu shari'a kuma a tattaro su gaba ɗaya a zo da su a lokaci ɗaya zuwa su ta walakanta su gaba ɗaya kora su to shi yasa ana aka ce kullama ulqiya fiha faujun jama'a jama'a an kawo ga manya manyan barayi an kasu kungiyar ga ta ta haɗu ana tsinewar juna wani ko kuka ce a juna kaza kaza a yi na guri kaza kowa yana tsinewa kun cuce ku kun hallaka ku su masu yau zai ba ɗaya da yake da mutunci a wuta to duk lokacin da aka kawo wata jama'a za a jefa ta cikin wuta sa'alahu khazalatuha alam ya'tikum nadhir mala'ikan da suke tsaron wuta za su tambayi wannan yan wutan wanda aka za a zuba wannan tambayar za su musu tambaya ce ta sawa bakin ciki ta kaskantarwa ta walakantarwa ta kumyatarwa sai su ce musu alam ya atikum nadhir shi mai wa'azi bai zo muku ba ai malaikai sun san da Allah ya turo masu wa'azi kuma sun san duk wanda ya zo gidan wuta kin jin wa'azin ne shi yasa ya zo gidan wuta duk wanda ka gan shi a gidan wuta to bai jin wa'azi shi wa'azi bai aiki a gurin shi in me za a ce su ne Allah ke cewa ba tukun al'ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minun su ba wa'azi bai tawakkal tasirin wa'azi da ma Allah ce yana inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib ba kowa bane ke jin wa'azi ya amfane shi sai bayan Allah na gari su ne ke tasiri a zuciyarsu su wannan in za ku kwana ka yanzu misali sai ka tara kungiyar barayi kake wasu wa'azi kai ka- kana wa'azi suna tunanin ma gidan da za su kai hari a yau da kai kai kana wani ka tara yan kwaya suna lagiwa suna tunanin an jima ma shi yasa kake ga yanzu dan kwaya ko dan giya yanzu za ka yana ce ai shi da giya ya kare amma kuna rabuwa da shi nan da yan mutuna ka ce an gashi a gidan giya ya iya saboda shi dan ya riga ya lalata zuciyar ya gurbata ta ta kai matsayin da Allah shi ce akalla barra na ala qulubihim makam yasibu banna ta sa zuciya ta yi tsatsa idan karfi yayi tsatsa ta cinye shi gaba daya gaskiya zai amuru zai amuru da ka taba shi murjewa yake da hannu to zuciya dan adam haka take ta lalace Allah kare mu to sai malaikatu musu tambaya da su ce musu alam ya atikum nadhir me wa'azi bai zo muku ba suka sun san da cewa musu wa'azi kuma a can ba ƙarya ƙalu bala su ce gaskiya ne ƙad ja'ana nadhir lalle haƙiƙa mai gargadi ya zo mana an mana wasu to ya aka yi kuma an muku wazi ga za ku shiga wuta sai su ce fakar zabula to kun ji abin da suka yi sai ƙarya- ƙaryata muka yi wani ya ƙaryata da bakin a fili ya wuto ya ce kawai ƙarya ne wanda suna da yawa duk kafirai suna cikin wannan wani kuma ya karyata a aikace aikin su yake nuna cewa bai yarda abin da aka fara na wa'azi ba to bai bar abin da ake bana bannan to karyata muka yi wa kunna muka ce ma nazzalallahu min shay muka ce ba abin da Allah ya sauka ka ji dan adam kenan in ya sha iskar duniya ya ji daɗin duniya sai ga ya fandare Allah ya faɗa ya ce ba faɗa ba duk abin da ya gada zai iya faɗi na adam ce kuma wanda shi mai rauni ne ɗan lokaci kaɗan za ga yi abubuwan da yake ɗan iya ba sai su ce in antum illa fi dalalin kabir muka ce ma masu wa'azi muka ce ma a cikin ɓata suke mabayi mai girma to yanzu kuma za su fara zargin kansu wa ƙalu shi yasa nadama a lahira ba ta da amfani in mutum ya yi ta da ya yi kalle duk ɗaya kamar ɗan wuta ne a gurin wuta ya yi ihu ko ya kyale duk ɗaya ihun ka ba zai sa ba kyale ka shirin ka ba zai sa ba shi yasa ke ta sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malina min muhis dan wuta kuka bai amfani shi ka san anan duniya in mutum ya cika kuka akan yi wa tausaya mishi a kyale shi ko ya ce ku bar shi haka nan. wani ma in baka bar mai zai ce kai a bar shi haka nan. in abin ya yi wa ya ce kai ba na sai ka bar shi ba kamar da ɗan'uta shi kashin za a ba shi amma ba wanda zai ci a bar shi in ma ya kyalan ayyulu ba wanda zai ci a bar shi to sau da haka sai su darji kansu su ce laukunna nasma'u da a duniya muna ji da abin da ake faɗa ji na aiki na karɓa na yarda domin ji kala-kala ne akwai wanda ake cewa in ya shiga daga nan ya fito daga nan ba shi ba wanda zai shiga daga nan ya shiga cikin nan ya shiga zuciya wanda shi ake baka ba wanda ke shiga ba daga can ya fito daga can auna aqilu ko muna hankalta inda muna haka ma kunna fi ashabi sa'id da mun zama to cikin yan wuta ba kaga wannan magana ta su da suka yi nadama na inda ana duniya suka yi nadama sun gyara ake su to matsalar a lahira aka yi nadama a lahira ko ba a nadama ta yi amfani a nan duniya ake so mutum abin da ka san kayi mara sai ka canza ya yi aiki na gari ubangi Allah ta'ala ya yi mana dace da canza dukkan wani aiki mara sai da maimaita kan mutum aiki na alkhairi sai Allah ce fa'atarahu bi dhanbihi yanzu su da kansu sun yarda sun yi itiraf da laifinsu su da kansu sun yarda cewa ai su ga laifin su suka yi laifi shi yasa duk wanda ka gan shi a gidan wata laifinsa ne إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allah bai zalunci kowa mutane su ne suke cutar kansu zalunci kansu sai Allah ce ba su kan da ashabi sa'i nisa daga rahama ya tabbata ga ma'abuta wuta Allah kare haka kenan laifi shi ya jawo irin haka a nan duniya lokacin da mutum yake yi bai damu ba amma kuma ranar gobe kiyama mai zama matsala yanzu da ku diba kuga halin da duniya take ciki a yau yanzu ku diwa ga mutane wasu ke zuwa su ɗauko makami zo su haɗa bayan Allah kuma ba abin bala'in ha'ilu kuma kashe su ake kuma amma da ke gubar duniya ce ake nema ba a hasawa shi yasa duk abin da kaga ana yi an wasa to kawai ka bincika akwai kuɗi a cikin shi wallahi wannan masu kawa harin in ba dan kuɗi yake ba su wallahi da sun wasa duk wanda ya san ba ko sisi tunda dai kowa san ba aikin Allah bane kuma an san wallahi sun san ba aikin Allah bane aikin Allah ba ta yin shaka ba kowa san aikin Allah ya sha man da wannan kuma su da dama asali ba su ba ma mutanen Allah bane domin su da kansu san abin da suke ba na Allah bane kenan kaga irin wa'annan banna da suke kaɗe kowa san me suke nema duniya ce kuma ana asarar duniya an yi ma duniyar ballahira an yi taɓe kaɗai kullum kuna zuwa ana kashe to roƙon da muke ga Allah in za su kawo hari sau dubu kan Allah ba su nasara ko ta rana ɗaya saboda mutane ne wanda zuciyarsu ta lalace suna haɗa baki da wasu maƙiya Allah maƙiya musulunci da musulmi suna zuwa suna fada bayan Allah suna kashewa kuma mu a ƙasar nan ta sawa'un talakawa ne masu iko ne kowa musulmi ba ka da wanda kake da damar za ka ɗauka kame ka fada shi kuma ko ƙasar kafiri ba haka ake kai mata hali ba musulunci bai tsara ba yaƙin musulunci haka ba yaƙin musulunci ba fagai bari ba kowa koma jayi ne duniya ta zauna lafiya mutane inda duniya haka take kowa ba yi abin da ya gana ba saboda haka wa'ina abubuwa kadai ba komai ke kawo mutane suna yi kuma ranar gobe kiyama za a yi nadama domin duk wanda suka haɗa kai wala wannan duk kungiyar ya an haɗa su za a tattara su a guri ɗaya a musu shari'a lokaci ɗaya kuma a je a zuba mutane a gidan wuta kaga kenan in nan ma a duniya an zakulo wani wani bai zakulo ba da wanda yake ciki da yan gama baki da duk wanda aka haɗa kai da shi a nan duk a ƙalibin ciki wani ba a same shi ba to Allah ya san kowa kuma ya kiyaye kowa ranar kiyama duk gaba ɗaya za a haɗa ba wanda zai ɓace kowace ƙungiya zai ta haɗu ƙungiyar mutanen kirki a haɗa su bayan Allah na gari masu aiki na alkhairi tare su ma ka za a haɗa su su ma ka za su rika zuwa gidan aljanna jama'a jama'a ana barka ana murna ana tuna dukkan abubuwan da aka aikata na alkhairi shi yasa akwai wani abin da a nan duniya ma idan mutum ya tuna shi yakan sa shi farin ciki to a kiyama ma haka ne yanzu misali a aiki na alkhairi sai kuka sha wata wahala yanzu misali a kaddara kun ta wajen wa'azi sai mota ta lalace muku ko kwana a daji kuna tuni kaga da nan kuka jin daɗi ko amma idan ya wuce in duk da kowa tana ne kuke murna kuke kuna farin ciki a aikin Allah ne ko kuma abin ya zama muku abin jin daɗi kai zaman da kuke zo ne zaman da kuke na wannan gurin wallahi nan da yan shekaru kaɗan sai kurka tuna shi mutum zai rika tuna lokaci kaza lokacin da muke kaza kuma yana jin daɗi to wannan tuna da za ka yi kurka tuna kuna tantamna a nan duniya a aljannar ma haka ake tantamnawa ka tunawa da lokacin da muke zuwa guri kaza ana kaza ana ta ana ana ana jin daɗi kuma aljannar gidan raha ne babu talaka ciki kowa mai arziki ne babu talauci babu wahala rayuwa kyakkyawar rayuwa wani Allah ya mana dace da wannan rayuwa wannan rayuwa ita ta sa kuke ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba tunanin wani abu ba in ba lahira ba saboda sun zana cewa duk wata rayuwa in ba ta gobe kiyama ba to ba rayuwa ba ce cikakka rayuwa ce ko ba baya Allah ban dace da ayakuna na gari kuma Allah sa a kilasi dukkan ayakunan Allah karɓa mana yi mana gafara da bismillah
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير طيب الله سبحانه وتعالى كتوى إن الذين يخشون ربهم بالغيب yace kaga waɗanda suke tsoron ubangijinsu ko da babu kowa wani ba ƙaramin matsayi ba ne a ce duk inda bawa yake yana tsoron Allah Allah ya wani dace da haka ko a ina kake ko a daji ko a duhu ko a aske ya zama Allah ya maka dace da haka to ba karamin daraja ba ce ba karamin matsayi ba kuma wannan shine ci gaba da babu ci gaba irinsa tsoron Allah domin duk al'ummar da Allah ya sa mata tsoron Allah to wannan al'umma har abada ba za ta tarra ta ba ci gaba sai Allah ta'ala ke yaban wa'annan bayan nashi na gari yace kaga waɗanda suke tsoron ubangijinsu Allah ta'ala a fake lahum magfiratun na gare su gafara wa ajrun kabir da lada mai girma shine aljanna kaji ƙarshen tsoron Allah shi yasa dama ita aljanna Allah ya ce ta masu tsoron shi ko ina ya faɗe ta sai ce oidat lil muttaqin an tanade ta kamar tsoron Allah ubangiji Allah ta'ala ya barkace da haka
wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bih ku boye maganar ku ko ku bayyana shi dai Allah gurinsa duk ɗaya ne. Sawa'un minkum man asarra alƙaula wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar shi Allah duk ɗaya ne a gurin shi mu ne a gurin mu ya sha bamban amma shi Allah duka ɗaya ne a gurinsa da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye duka a gurin Allah ɗaya ne yana jin duk inda kake sarkin da yake jin tafiya rarrahen tururuwa ko abin da ke ƙasa da ita ɗan ƙwari ɗan ƙaramin kiyashi a cikin duhun dare a saman dutse amma Allah yana jin ƙaran tafiyarta yana kallonta kai akwai mai iko irin wani tsawo shi kadiba ga ɗan adam da ke saman doron ƙasa kadiba ga halittun da suke doron ƙasa kadiba ga na cikin ruwa amma babu ɗan ƙaramar halitta komin ƙarantarta da suke tafiya face Allah yana kallonta yana jin tafiyarta shi zai ba ta abin da za ta ci shi yake ɗauke da nauyin rayuwarta gaba ɗaya kuma shi ya sama komata shi ya san lokacinta in ba Allah ba ba wanda yake da ilimi innahu alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala shine masani da ma'abociyar kirji ita ce zuciya duk abin da zike cikin zuciya ta ɗan adam Allah ya sani da wanda ka saƙa da wanda kai da wanda ma ya wuce duka shi Allah gurin shi dide in banda Allah ba wanda ya san abin da ke zuciya ɗan adam ko akwai shi babu shi yasa aka ce zaka iya tilasta mutum ya aikata wani abu a zahiri amma baka isa ka tilasta mutum ba a zuciya banda Allah ba wanda ke tilasta ka a zuciya ba yadda za a yi ka iya tilasta mutum a zuciyarsa bakinka ne a zahiri amma zuciya sai Allah sai Allah ta halaka ce ala ya alamu man khalaq shin yanzu a ce Allah subhanahu wata'ala bai san ba abin da ya halitta alhali shi ne ya halitta kuma shi ya san ga halin da bayan suke Allah ya san dukkan abin da ya halitta ba abin da ke bace masa wa huwa latif Allah shine mai tausasa alhabiru masani wanda ke ba da labari Allah shi ne mai tausayi idan ba don tausayin da Allah ke wa bayansa da ba iya da rayuwa a saman doron ƙasa yau mutum ɗaya zai aikata laifi wannan laifin da wallahi a kansa ya kai duk gaba da duniya na ta watsa yanzu yau idan mutum ɗaya wa Allah shirka ya haɗa Allah da wani to wannan laifin na shirkan nan in ba don Allah mai tausayi ba ne mai tausaya bayansa ne to da ya kai duk duniyar ta ruguje gaba ɗaya ta karu samawatu ya tafaddar na min wajen shakul ardu wata khirul jimalu hada me ce ce an da audin rahmani wala da ka ce Allah yana da ɗa akan wannan kaɗai ya kai dukkan sama da ƙasa su watse yadda ka san ana sa bam ya watse ya kai ƙasa ta watse gaba ɗaya sama amma yau ma sai a shiga a shiga coci a yi ta faɗin haka a shiga gurare daban-daban a yaka haɗa Allah da wuri wani ma da sunan musuluncin zai zo yana haɗa Allah da wuri to amma kaga da ke Allah ya tausayin bayansa ne bai gauga da kama mutane ukuba wanda Allah ya ga dama sai ya masa dace da tuba ya tuba kuma ya gafarta masa wanda kuma Allah ya ga bai cancanci wannan matsayi ba Allah zai kyale shi akan abin da yake na banna har ya zuwa lokacin da Allah zai kama shi ya ɗanɗana mashi ba irin bannar da ya aikata inda kafirci a cikin bannarsa idan ya shiga gidan wuta har abada ba zai huta ba in kuma babu kafirci har Allah ya kai shi gidan wuta saboda bannarsa to idan ya kai lokacin da zunubinsa ya kare to zai huta daga gidan wuta huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah ta'ala shine ya sanya ya hore mu ƙasa ya zamanto gata nan a sauƙaƙe a hore wannan ƙasa da kuke gani muna samanta Allah ne ya hore take tsayen wannan zuku yi wa ga masallacin nan shekarar shi nawa amma gashi daren da kama tsaye ko tsaga ba in ba don Allah ya hore ƙasa ba da tana tsalle tana motsi da a iya zama ku riba ga in ya ga dama lokaci ɗan ya girgiza kwanan na ina ji a cikin wata ƙasa ce aka yi venezuela ko venezuela ko suka mutu to di ba kaɗan kaɗan ne aka girgiza wannan kuma allah yana girgiza don ya nuna mutane ƙarfin mulkinsu yanzu tunatar da ku yadda kuke kuna zaune lafiyar in aka dama kuna zaune lafiyar ka yanzu ku diba ga ruwan sama wannan ana yi yadda muke tsorata iska da ƙarfin wannan in ba na allah mai tausayi ba ne ba idan ya lillinka abin da yake irin wannan iskar nan idan za mu iya rayuwa duka wani gidajen nan zai ta cire su tafi su amma tausayi na Allah yake kyale mu duk da cewa ba laifi bane kuma mushi a'a muna laifi amma tausayin sa Allah ta'ala da yake wa bayan sa yake sawa bai bai ce mana ku sai ya kyale mu kuma ya gafarta mana idan muka tuba amma kam laifi kam kullum ana aikata laifi to wannan ƙasa da hukanta a hore ana tafiya ka zo ka yi ɗakin ka yi barci ka tashi ka tashi sha'aninka ka yi ajiya ka ajiye komin ka yadda ka ajiye yana nan in ka ajiye kwaf da abu a cikinsa za ka je ka dawo kwaf cinka da abinka yana ciki duka Allah ne hore in ba dan ya hore ba wallahi ba za ta zaune ba da tsalle za ta rika yi gini wannan har kai gini yaushe za ka iya kai ma ba ka iya tsayawa ba bare ka gini ba ai kuna ga inda ta motsa ana wani abu idan ta fara motsin nan komai ba a yi agajin ma ba a yi sai ta ƙare motsi ya ce agaji kwana yi lokacin take motsa shi yasa ɗauki ma an kaga an ka maka sai wuta sai kula ta lafa ake cago a lokacin da ake kowa ta kan sheki sai Allah ke duk abin da kaga ana yi kaɗi Allah ke kyale bayansa Allah mai tausayi ne a hau motoci a yi ta tafiya Allah ya kare yanzu ku diba ga motocin da suke tafiya amma Allah kafin wani abin wani ana jimawa amma godiya take kaɗan a hau jiragen sama ya ta yawo wani lokacin ma ana cikin jiragen ma ana saban Allah amma duk da haka ya kyale sabje kulahiya in ba Allah ba waki haka mu in mu ne ka ba mutum damar da ka ba shi wannan ni'imar ya sa a maka bai sako amma Allah ta'ala shi da ke mai tausayi ne sai ya kyale ka kuma ya sako ka ya kare ka ya baka lafiya ya baka wadata komai ya baka duk da cewar kana yi in ya gada mako mai da ce da tuba sai Allah ta'ala ce famshu bi manakibiha yace ku tafi a saman doron ƙasa kowane bangare an ce manakibiha kowane bangare in ka tashi daga nan sai ka tafi waccan ƙasa ka tafi waccan ƙasa ka tafi waccan ƙasa ga za a hore shi sa ka ce famshu bi manakibi duk inda za ka ji na ya kalau wa kulu min rizqi kuma ku ci arzikin Allah duk abin da muke ci kayan wani kayan Allah ba wanda ya zo da wani abu komai na Allah ne shi sa ce wa kulu min rizqi kuma ku ci daga arziki na Allah abin da haka ma da kace cewa na wannan wan shi ma na Allah ne ba naka bane yasa Allah ga ma ka tattara ka sai ka bari wa ilayhi nushur kuma ga Allah ta'ala ranar gobe kiyama za a tattara ku wata da ina ga muna iya tsayuwa daga nan da ke lokaci ya yi sai mu tashi a amintun man fi sama'i ko? subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin